بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والخارج إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وابتداء العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين gode Allah ya sake haɗa mu a wannan zawiya mai albarka maulanmu shi malamin kuma Allah ya ƙara masa rama a cikin garkoci a titin malam goji yau muna rana ta alhamis 27 da watan ramadan hijiran shugaba annabi muhammadu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ashirin da takwas ga watan hudu 2022 miladiyan annabi isa alaihi salam wannan irin rana kafin mu shiga karatu irin rana ta ashirin da bakwai jamhur maganar malamai ya tafi akan kyakkyawan zafi shi ne ranar lailatul qadr wanda duk wanda ya ibada a ranar to ya fi wanda ya ibada shekara dubu a wata dubu afwan shi ne shekara tamanin da uku ko da wata biyu a kai sabila da ka muna Allah ya samu dace da wannan rana wanda mala'ika jibril yakan sauka irin wannan rana ta lailatul qadr muna kikkiawan batun yau ne da shi da mala'iku runduna runduna daga sama sukan tsaya a kofar lunguna na anguwanni za su ta gaisawa da mutane wani ma ya ke gaisa da mala'ika bai sani ba Allah ya samu daga ci radiyallahu ta'ala sabila da haka wannan rana Allah ya sa mun dace da shi kuma Allah ya sa muna daga cikin da aka yanta a wannan wata Allah subhanahu wata'ala yana cewa a muna aya na 99 na Allah subhanahu wata'ala yana cewa ana arada anhu innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra duk wanda Allah ya ce wani dace na ga milladin na zikira Allah yana cewa mun baka wala kada ce naka hakika mun baka wato zikiran mun baka alqur'ani shine wala kada ce naka milladin na zikira mana da aro duk wanda ya kau da kai gare shi da shi wannan mene shi wannan alkur'ani din mana da anu fa innahu yahmil yawm al-qiyamah uzra to haƙiƙa shi wanda ya kau da kai gaban aiki da alkur'ani to ya hamil da ya ɗauki wuziran nauyin zunubi yau mai kiyama ranar kiyama kamar yadda Allah a wani ayat ya ce wa mana da an zikiri fa inna lahu yashatan danka duk wanda ya kau da kai da barin zikirina an bato na ko kuma aiki da alƙur'ani to dai tashi dai rayu rayuwa mai kunci to haka kuma duk wanda ya kau da kai da barin aikin alƙur'ani a ce ga abin da alƙur'ani ya ce ma'ana ga abin da Allah ya ce yake ya fi son zuciyarsa wannan bawan Allah zai ɗauki laifi mai girma wato ranar kiyama فإنه يعمل يوم القيامة وزرا نعم
خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة إلا
خالدين فيه وساء يوم القيامة هملا خالدين ينا بالدوامة فيه cikin wato wannan azaba na sanadiyyar bai karɓi alƙur'ani ya yi aiki da shi ɗin ba sa'alau kuma ya yi muni gare su yau mal kiyama ko ranar kiyama kiblan abin ɗauka abin da duwar mai laifi zai ɗauka ranar kiyama wanda ya aiki da alƙur'ani to na wanda ya yin aiki da alƙur'ani to nasa ya fi muni kuma hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka yi hura aka tashi kamar yadda aya a gaba da mu karanta zuwa filin kiyama to kowa da a ɗora masa irin abin da ya sata da kuma irin laifuffukansa dan an ce zuwa filin kiyama ma mai laifi dama dama shine bai iya tafiya da kafansa amma akwai wanda zunubinsa ma ba ya iya bashi ya yi tafiya sai dai dinga faruwa a ƙasa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya kusanta mana masu cin masu cin riba annan ma ya tahammadu shaytan min al-mas zalika bi annahum qalu innama al-bay'u yusri riba wa halallahu al-bay'a wa harrama riba amma man ja'a mawzatun min rabbil fatihi wa falahu ma salaka amma man ada fa yatim billahi min wallahi azizun intikam Allah ya kiyaye magana riba da ranar muke yi. Allah ya ce masu cin riba a ranar kiyama ba za su tashi da yayi kamar wanda shedan ya shafe su kamar mai ciwon hauka ya tashi ya faɗi ya tashi ya faɗi da kuma ga shi da ranar muka dan fara faɗa da yau za mu dan ƙarasa bayanan dan kaɗan Allah da cikin tambayoyi akan shi illar cin riba ɗin Allah ya kiyaye mu. musulmiya da haka wa sa'alau yawmal qiyamati hadisi ya ce duk wanda yayi sata da a dora masa irin abin da ya sata wanda ya saci raƙumi da a dora masa raƙumi ranar kiyama ya ƙara sace filin kiyama wanda ya saci saniya ko ya saci shanu ko raƙumai ko wanda ya shaki tumaki to a ranar da ya ce ko da koyi mutum ya sata na wani bawa wanda bai yaƙi masa ba to dai an dora masa shi a ranar kiyama ka san rana ne wanda yake na masifa shi yasa Allah ya ce yau ga tubular sara'ir wa malamin kuwatin wala nasi rana ne na tona asiri yawa wani ba duk ma kowa yana fama da kansa ba ai da wani ma amma a hakan ana ganin mutum akan iya gane wannan laifin sa kaza ne duk wanda ga shi an malaiku sun dora masa rakumi a ya san barawon ga kuni ne a layi a duniya barawon saniya ko barawon shanu haka da tara shanu a ɗaure a ɗora masa a kai ina dan adam bai ya ɗaukar saniya wannan ko ya ishi basi ba kuma haka dole ya ɗauka ko dai ɗauka ya faɗi ya su wani haka da jira shi ya farko a sake ɗora masa ya yi taku biyu ya faɗi har ya je filin kiyama da shi Allah ya kiyaye shi yasa babu masifa kamar zalunci irin tsakanin bayi mun lura yi wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na roki Allah a huku sai ya bani biyu bai bani ɗaya ba to ɗaya da bai bashi ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa Allah ka bani hisabun al'umma na hannuna da an ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam hisabun al'umma to da duk gidan aljanna za mu tafi sallallahu alaihi wasallam to amma ba a hakan kuma in ka ji dalilin da Allah ya sa bai bashi ba wata kuma rama ne gare mu sai Allah ya ce wa Nabi sallallahu alaihi wasallam barin ba ka samun al'umma ka hannun ka ba tafiya da hisabi tsakani na ne da bawa wani abu ne sirri ina so ku lullube ba na so wani bawa ya dinga ganin wani abu da ke tsakani na wani abu wani abu Allah ya bayyana an gani amma wani abu Allah ya yi ya ce shi yasa amma na maka alƙawarin don ba ka ce ta al'umman ka sai kayan da sai a ɗin sulali su zama ce ba dan yadda wani ɗaya daga cikin al'umma na kuwa yana wuta ba idan la Allah wayi duk ummatin dinna yayin nan bari ne duk mutum ɗaya al'umma na kaga duka kere annabi ya cire muke sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga a hakan dai an sake ba shi dai wannan abu ke dama annabin ya so a bayar ne wanda dukkan wani musama annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai Allah ya ce a'a bayan su a wasu abubuwa tsakaninsa da bawa amma ya yi alkawari da ya ba wa annabi ceto annabi sai ya yarda shi kenan da ya ba shi abin da yake neman kenan Allah ya sa mu cika da imani su biya da haka abin da yake cutar da mu kamar da ranar muka faɗa cuta tsakanin mu yau amma tsakanin ka da Allah ne aka iya yin shekaru kana sa ka zo kai wani aiki alkhairi ne Allah ya yi maka amma cutar tsakanin mu yau shine yake zama mana matsala shi yasa duk ranar kiyama kowa abin da ya sata ta ga ayin wannan zamu namu sai mu ce wanda ya saci waya iblis ko ko ta kano ko alaisi da a ɗora masa duk wayoyin da ka sata na mutane aka da a ɗora ma ana kin mutum a filin kiyama an san ɓarawa mara Allah ya kiyaye kuma yau wani abu mamaki ma ni abin da yake ban tsoro waya yadda mutane suka ɗauke ta kai ka ce idan ka ɗauki waya ka ki bayarwa wa mushi kai ka ce mutumin ya yanke talauci yana tunanin in ya bayar to ba zai koma cikin talauci shine ya ki ya bayar ko ba haka ba ke amma wawa abin da za ta ƙara masa amma ƙalla ne ƙalla ne da aka ga wanda ya samu waya suke iya bayarwa yanzu kwanan nan wani na gaya mu wai efsa ne ta fita da wayarsa duk da ba wai karamin yarinya ba ne budurwa ne sai wayan ya faɗi suna wani na kan a caba sai ya gwada mana a caba ya ce da ta da wani waya na kan titi sai suka ɗauki waya da suka ɗauka suka duba lambobin ciki aka dace ko ta an yi waya da babanta kenan da kaɗan ba shi ne ainihin wayan sa da yake amfani ba irin wayan da yake amfani da yake nan sai suka kira suka ɗauke ya ɗauka shi kuma ya ɗauka iyalinsa ne ko ita yarsa sai wani ji muryar wani ya ce wannan wayan da yake ce shi ne a nan nan bakin gurin ya ce wannan sabon hanya na mu na malamin zuwa ƙarshen titin ba da kowa aka tunce waya yace ga sun tunce waya ne a wurin kaza kaza yace a yace wannan waya na iyali na ne waya na amma ɗa na takan ɗauka ina tsammani kuma yace lallai sun tafi bakin tura ita yarsa yana tsammani ita je ta jefar da waya sai yace to shi na sauri ne gaskiya ya tafi makaranta ne amma ga ɗan a da suke tare ya ba shi waya ya ce ka kira wayan kun ka zo sai na ta mun ya da shi ne shi sai ce kana ina ne ce yana nan malam goji ya ce ku jira ni a wajen ya ce zama zama zama ya sake kiran waya a kashe ya sake kira daga ba kawai sai ji ma waya ya rufe sai ta wayan da ba ta wuce dan Allah ka duba wannan rashin imani ba fa shi ya kunci wayan mu duba wannan da irin wannan ayyuka ne muka ce domin amfani ma yi sallar su ba ka da imani duk bai da imani irin wannan ne amfanin yin sallah ta wai kana musulmi abu ka tsinta musulunci wa cewa cikiya da da ka tsinci abu abu mai amfani abu da ka ce ba ka cin ɗin shekara guda kana cikiya in abun da ya lalace ne to haka yake ka yi wani sauya shi na zuwa abun da ba zai lalace ba kai kuma shekara guda kana cikiya domin ne ba ka ce ba ka samu mai shi ba idan ka iya wani amfani da shi ko saka a masallaci ko kai ka yi amfani da shi amma da niyan fa bisa yadda da shi ya zo za ka ba shi abu to kaga wannan wannan fatsin tayi gashi kuma an samu ne shi yake ba wannan ai barawo ne ko to wannan barawo ne satan to haka da ta yi mamakin yadda mutum yanzu da a ce ya manta waya ba yanzu yanzu yanzu ya ga daren kashe waya abun mamaki da da rashin amana ya karci kai ya mutu kai kai mutum in ya sai da wayan ba shi da talauci kuma ya hata ya hata ba zuwa zuwa eh da ya mutum ya rabu da talauci har abada in ko ba abin da za ta kara masa na to wani kwana daya Allah ya sa mu cika da imani su da haka muna gaya wa masu satan waya da masu kwacen waya ranar kiyama da ku zo da wayoyi ana kallon kwanin kiyama da da hakkin mutane ne da hakkin Allah ne Allah zai yi yadewa in ka nemi yafiya shi ma kai na gama amma hakkin mutane a sa alamu bai muni gare su yau mai kiyama ranar kiyama himlar abun ɗauka kowa abun da ya sata irin laifin da ya zo da shi ranar kiyama ya yi muni a gaishe shi ranar kiyama allah kiyaye
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ فرقا
يوم يوم ينفخ في السور يوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا wani rana ne da a zo da kowa yana ɗauke da abin da ya sata ɗin da irin laifuffukansa da yake yi dama an ce yau mutumlar sara'ir ne ranar tona ne asirai kowa irin laifuffukansa ne zo da a zo da shi da ya yau mai kwakwai suri ranar da da a yi hura a cikin ƙaho shine wanda malamai suke ce annafati saniya hura na biyu ba hura na farko ba ne hura na farko duka da a mutu ne a bar duniyar mu ne shi Allah kenan ya inna na da muslar da wa man alaiha mu ne muke gadan ƙasa da abin da yake kanta duk na Allah ne kowa anan kowa abin da muka samu kuma anan dawo wani Allah ne shekara arba'in yana kira yana ce mu mani mulki yau nawa ya mulki a yau sai Allah shi da kansa ya amsa ya ce lillahi wa ya ne na Allah ne shi kadai mai yawan rinjaye yana kowa ya yi shekara arba'in tukun daga baya a zuwa yi hura na biyu da hati saniya shi ne da yi hura na biyu a tashi kuma zuwa filin iya yau mai kwakwaso wana shirin mujirmina da mu taro kakurai da masu laifuka wana shirin mujirmina yau mai isi a wannan rana zurkan suna masu zaro idanuwa idanunsu diya zaro sabiya da irin bala'i da masifa da zai gani an ce bakin kwayan idon kafirai da masu laifi kamar kai ka ce ne faɗo don tsaban zarowa sabila da bala'i da aka gani Allah ya kiyaye
يتكافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا yatakafatuna bainahum illa bistum illa ashra yatakafatuna bainahum suna sirri suna koyi magana a tsakaninsu su kafirai da masu laifi fasikai daga cikin musulmai yatakafatuna bainahum suna koyi maganganu tsakaninsu suna sirri wanda ya dinga ce wai mu da muka je duniya ma kwana nawa ne muka zauna ne kwana nawa ne muka zauna ina ganin ma an yi mun zauna ma a duniyar nan mako suna ganin tsabon tsoro irin na ranar kiyama sai su rike ita kafa nuna bai nan illa biskin ya ce ai ma la biskin kai mu bar muka je duniya ba ma zauna ba illa ashara sai kwana goma kawai wai kwana goma suka je cikin suka daya duniya duk shekarun nan da muka yi a duniya da muke ta buri amma kafirai aka tashi ranar kiyama ya sun ce wasu kwana goma suka yi a duniya sabila da karanta kwanakin da suka yi kuma ya ce min shara irin wannan ai kaga ya faru da uzai ko da Allah ya ga kisarsa a cikin suratul baqara shi ma kaga da yazo aukan ladhi marra ala qaryati wa hiya khawiyat ala urushiha qala an yawi hadhihi Allah ba'da mawtiha fa amata Allah bi at'al thumma ba'sa qala kam ladhi qala fi yawmin balik qala bal ladhi taniyata Allah ya ce ya zo wucewa ne ya ga yadda buhutu nasar ya rushe baitul maqdis ya kashe ƴaƴan isra'ila ya yanka su birni ne ta cika birni baitul maqdis kamar yanzu a ce garin kano ne ko abuja ko lagos ko kaduna kawai a wai gari gari biyu ya zama kan goma kowa to ka duk wanda ya san gari dole ya yi mamaki kai ko garuruwan da ba su kai su ba ma dole ka yi mamaki ka ce ah yanzu irin wannan girman gari ne zama waka to shi ne yankin garin ba kowa duk ya zama bangon ɗaban mutu na karyata ɗayan isra'ila gaba ya duke yanka sai ce wallah ba ni ban kashe su ba sai ya ga jinin su na kwarara a ƙasa sai jinin ya taɓa kirjin dokinsa ya bar yanka su kuma an ce san da ya cika gurin su yadda kashe su yadda kashe su ya sa aka ce ba ni an talaka su su an mai da su guri nan da ranar makaranta Allah ya ce ku kira da ta kasi ku zama birrai kaskantattu wasu sun zama alaji da shauransu ba da ba wanda ya kai yan Isra'ila wa duniya shine mutaye shi ko uzairu da ya zo wucewa ya ce ya Allah ne ya rayar da wannan gari mamakin da ya yi malami ne ko wali na zamaninsa mamakin da ya koyi sai Allah ya kashe shi a gurin sun da ya shekara ɗari yana bacci in Allah ya daga shi ya zo wucewa ce akan jakinsa kuma da Allah ya tashi da ya dawo da shi aka tambaye shi kwana nawa ya zauna sai ya ce ai kwana ɗaya ne ko ya zauna ko sha shi wani kamar daga safe ne zuwa azar wato akwai nufi cikin lamarin Allah Allah ba wanda ya kai shi tausayi tausayi shine ar-ra'uf kenan bi sananin tausayi da Allah ya ga dama da muka mutu kwanciyar kabari ma ko ya ishe mu yanzu ka duba idan mutum aka ci maka na jinya ana yi ba ana jujjuya shi amma na ga duwar sassan jikin sai na suna kullewa ina da yawan zaman jinya amma Allah ya kabari ina da littafinsa sai kawai a ce a yi bacci ga mummune ba sai a tabbacin dan an tashe ka ma ka ce kwana ɗaya ka zauna kai har kafuran ma ya sun ce yanzu ba kafuran ya ke magana su ba yau mana shirin mujirmi ne yau mai zurka ya ta kafa tuna bai mu illa yukubu illa ashara gashi nan suna sirri tsakanin su suna ce ko wa zauna ba a duniya ke kwana goma da Allah ya ga dama kwana nan da kwanciyar kabarin da kawai ya ishi masifa ka taso ka ci azara ya duke ka ka taso ka ci katako ya gire ka ga du gashi kabarin ba wani faɗi yake da shi ba ai Allah ya samu cika da imani Allah ya yawaita mana kabarin ya sa mana haske a ciki ya shimfiɗa irin na aljanna wanda ƙasa ba na ta cikin mu ba farman annabi Muhammad yau sallah to bila da haka gashi sai shi shi kudai aka daga shi ya ce ai kwana ɗaya zauna a ashabul kafi ma da suka zauna shekara ɗari uku da tara wani musulmi kafi salasa ne a tinsinina wadda tis'a sun zauna shekara ɗari uku da tara jalla amma da aka tambaye su suka tura ɗaya daga ciki ya je ya so musu abinci bal ya tura yi yi haske da amin bal ya ci rizki min wal ya tadadda wala shi ne bi ada suka ce ka je ka rubo mafi kai abinci ka so mana suka ba shi wani kuɗi sai ga shi ya zo da ya sayi abincin ma a gurin ita mai abincin ma da ya ba da kuɗin ma kakanta ma ba ta san wannan kuɗin ba ba ma ita ba kakan kakanta ma ba ta san wannan kuɗin ba ba shi yana gani ya bata kuɗi mai tsada ko sai tana masa rikici ko ya bata wani abu ko shi kuɗi ya ce na yi kuɗi ne ta har da ya kama a mayya wata da wannan ma aka fara duba kai wannan mutumin daga ina wannan kuɗin ba kuɗi shekara ɗari uku wasa ne ana ɗari uku ai ba wasa ba ne yanzu ba ana mana tarihi ana ce zuwa tura mulkin mallaka ƙasan nan sai ka rinka ɗaukar abubuwan mai nisa ko shekara ɗari kuɗi ba sai dai an tafi wani tarihi da kuma biko can duk ka ta an wuce shekara ɗari ko abun da nisa lokacin da ka samu yan aiken su da suke zuwa da ni irin wannan su mangafa kun da ake faɗa ba wanda shi ake ce masa mangafa ko kun fara ko ko wani tarihi su ake ci irin wahalar da suka shafi da da sirrorin afirka da sauransu to amma in ka ko shekara ɗari wannan abu ne ba. amma ya ka ci shi da nisa ina kuma shekara ɗari amma su ma da suka ce sun zauna ne da bisna yau wani ba da ka lura ko kuma adam kuma da bisna suka ce wuri ɗaya muka zauna ko kuma shashin muni suka ce kai gaba ɗaya suka ce ya suka ce kai ubangiji shi ya san irin zaman da muka yi amma dai yanzu mu gane mu tura a je a so mana abinci da dai an ce suna dawowa wannan duniya sai suka ji yunwa amma lokacin da suke rayuwa a wata duniya shekara ɗari uku suke bacci ba sha ba irin wani ne sada tu bayan Allah in suke kusanci da Allah to rayuwar ce kan kuma ya fita daga cikin irin wannan rayuwar ce sai ga ga mutum a cikin su abin da yake ci a sati gulo mai ba ya da ma mutane su koyi da shi Allah ya sa mu cikin rima ne ya daka illa bitu illa asha an ce ku zauna mu yi bana goma
أهم أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم إذ يقول أمثالهم كلمة إن لبثتم إلا يوما لا نعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا يوما Allah ya ce na alam bima yaqulun mu ne muka san abin da suke faɗa na alam bima yaqulun is yaqulu amsalu yayin da mafi daidaicin su ma ya faɗa cikin ra'ayoyinsu su ɗan wuta abin a shiga wutan kenan na filin kiyama da suke magana ai ba zauna bai kwana goma to Allah ya ce wanda ya fi su daidai din magana ma ya fi su kusa da daidai ma shi cewa yi illa bistumu idza kula amsalum dariqata lillahi ma ko yayin da ma wanda ya fi ma kusa da magana cikin daidai sai ya ce kai mu ba mu zauna ba ma a duniya yi kwana ɗaya shi ya fi ma yake ba tafiya da kusanci karancin kwanakin duniya da suka gani duk wannan shekaru an manta an yi jikoki an manta an yi abokai an manta an yi samantaka an manta an yi kaza an yi kasuwanci an yi yaki an yi kaza duk an manta ko suna ganin duk wannan zaman da aka yi a duniya ba ana ganin ma Allah ya ce wanda ya fi ne ba shi ne wanda ya ce illa biyu illa yau ba kwana ɗaya ne ko suka zauna ya da haka wato duniya ba komai ba ne.
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا
ويسألونك عن الجبال وقل يسفى ربي يسفى يا رسول الله سنا تنبيهك kafiran bakka sun ji ana ta irin wannan magana ya suka ce a to duk da ka ce da kiyama da wato kare a duniyar gaba ɗaya ko ba kowa to wai nan manya manyan duwatsun ba ka san kowa na magana ne irin gurgudan hankalinsa dalika mablagu min al-ilm wannan shine man wato man man san su a cikin ilimi su duwatsu suke gani sun ji sun yadda mutane da a mutum da ana mutuwa amma duwatsu ai ba su mutuwa kowa ne tashi dutsen garin sa ke gaishe baban sa ma da yi hira da shi da ci haka na gwamnan dutsen kakan sa ma da ci haka na gwamnan dutsen to ai su a wurin su dutse ba ya mutuwa ruwa da iska hake yake sai ya da aka to ya da ai dole ne duwatsu wai sa'adun na ta'alin jibali suna tafiya game da game da duwatsun duniya Hakuri ka ce musu yin su fara Ubangiji na dai dindike ta ne, nasfan dindikewa yadda ake nika wato tsaba ya dawo gari ko kuma a nika tudun ƙasa ko dutse ɗin ma a irin zamani namu na ci gaba ana nika dutse ko ya dawo kamar yashi duk girmansa to haka Allah ke nika wannan manyan duwatsun duniya da suke gani ba kullum su fara bi nasfan Allah ke dindike ta dindikarwa ويذرها كاء سبسبا لا تري فيها عوج ولا امتا ويذرها idan Allah ya dindikar da ita kuma ويذرها ya sheke ta eh sheke ta duk kuran a sheke ma ya zama ko gurgunta ma babu وترى الجبال تحسبها جامدة ko وهي تمر مر السحاب Allah ya ce da ka ga kana ganin duwatsu wa'inda manyan duwatsun duniyar ta su ba jami'a ta kana da tanta kai dan adam kana da tanta wata sandararren abu ne mai karfin gaske adawa ba hannu suke sawa suke bakar dutsen ba kamar yadda kai yanzu da ka je bakin fadama ka sa yatsunka a cikin laka da nitsa ta ɓangaro ta kai su kuma adawa da samudawa suke kama dutse su sa ya ce su su ɓangaro shi shi yasa da kan kaje irin misira din nan in kaje irin gidajen tarihi ko kana kalla a talabijin da ka ga wasu irin gini da aka yi na duwatsu da wani design da aka yi masu kyau da aka yi mamakin ta ina aka yi wannan abu har ba irin mu bane wanda dutsen guda ɗaya da ya yi kaga kusan rabin masallaci ne ya an taru ba a ɗaga shi ba ba irin wannan ɗan adam ne amma ba irin ba suka yi wannan aiki da ake mamaki in kana kallon irin wannan abubuwa na gini zamani a yanayin can zamanin da wanda ake yi duwatsu a cikin dutse har cikin ƙasa ɗakin Allah ya hore musu kai da zuwa jami'ar ta bayyana mu marasa amma Allah ya ce da ka ganta tana tafiya irin yadda girgije yake tafiya haka duwatsu na su tashi da wucewa kawai sun zama kura ya zarwa ka an safsafa ya ta zamo wato shimfiɗaɗɗiya la ta rafiya iwajen ba ka ganin wani karkata shi ne wani rayu wala amtan ba ka ganin wani ɗaukuwar wuri maɗaukaki duniyar kuwa ta zamo lebur ne gaba ɗaya iri ɗaya babu kwari babu tudu duk wannan duwatsu allah ya kula ɗinta ya dama da ƙasan canja ta dare yau ka tabbatar lalu yana lalu samawa ne وما لكم من الله واحد كثير وترى المجرمين يوم يزن مقرنين في الاسباب سراجهم من كثيرهم وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل مثل ما كفرت ان الله سريع المستقبل da naka haka Allah ya dinga ya dinga faɗa yadda ne ƙasan ma canja ta da a yi wannan tubaddar lagu gaira da rubar samawa wannan ƙasan canja ta da yi wannan sam samman ma canja su da yi yau mana ɗumi sama ta ɗauka ayi sijin da likita kama ba da na awwala kalkin da biyu wa'adin alaina Allah ya ce ranar da mu daɗe sama kamar yadda ake naɗa littafi kamar yadda aka naɗa littafi ko jarida haka Allah ne na sama yau mana dosu ma ka ɗai su jini ta kamar yadda ake naɗa ake naɗa littafi haka Allah ne ya ɗori nan san mai da muke gani din a kawo wata duniya sabuwa da mu Allah ya samu cika da imani
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات والرحمن فلا تسمع إلا همسا الله أكبر يومئذ يتبعون الداعي لا لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ يتبعون الداعي wannan ranan Allah ne na ta gaya mana ran yawma izin yawma izin ranan ranan wata irin rana ne ta ranan kiyama yawma izin ya tabi'una da'iya wato ranan da mutane da su dinga kira da su dinga kun wani mai kira ya tabi'una da'iya la wajala babu karkacewa gare shi an ce mala'ika Israfilu zai zo ya dinga jirgin da kiran mutane cewa ku zo ta nan ta nan da ku ta nan na yi waje lau ba mai karkace masa kowa yadda ya kira ɗin nan wurin da ayi yau mai yin yadda biyu na da ayi na yau da kashi ati da suwa dubin ramar muryoyi sun yi shuru lirama ga Allah ba za ka ji wasu kowa ba wato Allah ya kai wasu ayoyi dama ya tafi a yana yana cin saniri mu ayati na fil afaki da mu dinga gwada ma halitta ayoyi har a sararin wuri idan kana so ka ga irin wa'annan ayoyi misalin su alayira ka fito irin cikin dare da ka ji shiru gari tsit. wani sa'i ko kukan tsuntsu ba ka ko kukan kai duk da ka ci har malamai suke ce su yawa ka ci dare ta irin wannan to ba a cika san ka fito ba in dai ba dole ba ko me na iya faruwa kai ka ce garin da ba kai ka ce ba ba shi ne cikin gari yadda da da ka ji kukan wannan abun hawan ka ji ihun wani ka ji kazan wani ka ji kaza ko kowa shi da wannan alamu ce na kiyama Allah na gwada mana haka wata rana a duniyar da a zauna ya aishu kamar da Allah yake kiyama wa kashati aswatu liramani muryoyin shiru wa Allah yanzu ya ishe ka irin wannan kai ka ce a gidan kuma ba kowa ne ya kai in ka farka a lokaci kai kanka tsoro kake shi alhali kuma kai ka san a gidan kuma akwai mutane kai ka ce a unguwan ma ba kowa wannan alamun kiyama ke ba wani mai mulki a lokaci sai Allah kai kanka tsoro kake ji ka fita wani ma da ya fito shi ma tsoro yake ji kowa ne fi kansa kawai yake ya sa irin wannan yanayin Allah ya sauke in har wani ka ci miliyansa irin wannan ba za ka samu ba lafiya wani ma ya ce taimako wani da kwanciya ne i idan ɗakin da ana wutar na kunne ne ya kashe wani ma wanda abun ya masewa Allah ya shi kasan gado da ko shi ka barkon da i Allah ya samu cika da imani wa alamun kiyama kisa wa kashatin da suwa ta lira mai guriyoyi sun sun kuyewa Allah Allah ta samu ko ba ka ji komai a wannan rana ranar kiyama ne illa hamsan sai koyi muryan taku koyi taku sha sha sha sha ana ta tafiya filin kiyama ba ka ji komai muryan tafiya wala ta samu illa hamsan babu mai cewa kala maganan ba babu lokaci ne kowa ta kansa yake yau ya firri wani min akhi ko mu yi wani ranar da mutum ke gudun iyayensa da abokansa kowa da kullum gudun min yau mai zin shani gudun kowa damuwansa ko ya ishe shi a wannan ranar kiyama dama an tambaya ne sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mutum zai iya manta iyalansa ya manta kowa ya kansa ya ce lokaci uku ne sai lokacin da aka yi busa irin wannan ke da aka gani biya kowa tafiya ko yake ba wani ya ga wani ya gagar tafiya ya taimake shi kawai kowa ta kansa take kullum murin yau mai din sha'anin yi guri kowa sha'anin da ya gudanar da shi da ce na biyu lokacin da aka zo tsallake sira'i kowa ta kansa yake ya manta ƴaƴansa ya manta iyayensa damuwanka ka sha tukuna lokacin kuma da aka watsa takardu a filin kiyama da za ka ga wa isa su bushra yayin da aka watsa takarda amma mun kuce kitabun bibini so bai asabin sabon wa yaqtabi ila ayyi masusuba wa amma man kuce kitabun wara a zahiri kuma so bai kuce kura Allah kiyaye wanda aka bashi littafin ta bayan bayansa to shi kuma da sanin ne kirayi halaka shine ku sau bai kubura da ya kira alaka shine wani aya a cikin suratul furqan Allah yake ce la tadkhulu yawma suburan wa idha wadkhulu suburan kasira Allah ya ce kada ku kira alaka guda ɗaya a yau a ku kira halakoki kira halakoki ku ku suburan kasira su jira da ka rana ne na musiba amma idan Allah ya sa mutum ya dace da ya yi aiki mai kyau musamman a wannan zamani na in Allah ya azurta shi da yiwuwar salatin manzan Allah yana daga cikin da ake yaba ne tashi da tse ya da hasken annan mawakon sallallahu alaihi wa sallam ya raka lokacin da aka yada takardu lokacin tsallake siradi na uku na tuna ba biyu zuwa filin kiyama ba lokacin da aka kira misali da aka kira misali kowa a ce ya zo da a masa misali yan an gane takardu a filin kiyama dama ba ka da ikon karba kawai sai yadda Allah ya saka maka takardar in Allah yana fitar yana yana da kai kana da cikin masu arzikin laira takardar da ta sauka maka ne ko a hannun dama in kuma mutum yana daga cikin matsiyacin laira ne ko takardar da ta sauka kuma sani a hannun hagu ai ka lura ga zaɓi ne ai ba hali ka ga takardar ka san wanda ya karba a hannun hagu dan wuta ne da ka kai ka karba ne da hagu ai makalle ta da kai kamar baka da ita ma ka miƙa dama ko to ba duk ba ikon bane ta kan duk kawai sauka da su shine yadda musiban yake to sai kuma an kira mutum misali nan ma gaba da idan sai ruwa ne ruwan an ce maka amman da rudol a makaranta wani tsawon ya rude ma har ya ki gagara ka su sunansa i har ya ta ce ni kama ba suna kuma ba stilin ba sunan ka ma ba damuwa ne gaba ɗaya ce ni stilin ba sunan ka nan ma ba damuwa ne wato kai absenti kenan gaba ɗaya ba kai ma jarabawa ba nan ma babban damuwa ne gara ma kaga ka tsallake a wani wani ka ba to nan ma cikin wani kullewa da ya zo ya ai shi gaba ɗaya a duniya ne ba yi ko ba ku ita kenan aikin ba ba wai wannan kuma takala ne daga nan ne har an zama kuma a zuwa kuma a zuwa yi neman aiki to nan ma kuma a zo neman aikin ma a yi interview kana neman kaye ko ba kaye ba gonan ma a wannan suna ka ta zara ido har kauce sunan ka baka sani ba sai wani ya ce maka ai ya ga sunan duk da baka wallahi ruwa Allah shi ko mace an dauke mu aiki yace kawai ya duba ne ka sunan sa shi kuma wani wanda ya tsaya masa ya ce tabbata sunan sa aka duba aka je ne ya duba yana zuwa takardar farko wani na zuwa ce mana ba ga sunan ka ba ko na goma ma bai kai ba sabon idan shi ya ke ya ke can da tsirkin na ɗari da sauransu Allah ya samu cika da imani to duka akwai misalin duniya akwai shi misalin lahira lokacin da aka ce maka an manna suna an ɗebe ku aiki ko an manna jarabawa final exam to a lokacin ba ba ka tuna abokin kawa ne wallahi damuwan ka kai ne tuna ka manta kowa wajen yawa damuwan ka duk abokan ta kanka da aboki kuma duk wani soyayya ka da wata masoyiya a lokacin ka manta ta sai ka ga sunan ka tukunna ka samu an ce is accessible to ne ka san cewa ba wasu problem eh ko Allah ya samu cika da imani Allah ya samu dace ran manzon Allah ala tasma'u ala tasma'u illa hamsa na ba ka kuma yi mune ta kan ko ne يومئذ لا يصدق الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا الله اكبر na yawma izin la tanfa'u shafa'atu illa man idna lahu ar-rahman wa rabbil ko yau ma izin wannan ranar Allah yana ta gaya ma duk yau ma izin yau to yau an gaja ce yau ma izin to abin da yake biyowa bayan yana da nauyi yau ma izin la ta ko shafatu a ranar kiyaman nan ba ceto ba ta amfani amma ya Allah istisnai illa mana zina lahu rahman sai wanda Allah ya masa izini yawa yau mai izin la ta ko shafat illa mana zina lahu rahman wa radiya lahu qawlan kuma Allah ya yarda da zancensa suka ce man azina lahu rahman din nan shine wanda Allah ya azurta shi da faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ya rayu da ita a duniya kuma ya mutu da ita ya tashi kuma ta da ita ranar kiyama su da ana ta dama rana ne wanda Allah ya ce wato la kullatun wala shafa'a da ceto da abokantaka duk ba ta amfani a wannan rana amma akwai wajen da Allah ya ce a akwai masoya na Allah wanda ceton ai abokantaka za ta yi amfani yara ka illa mana zina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla na'am
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يعلم ما بين أيديهم ubangiji ya san abin da ke gaba gare mu ma kalbon sun ce ma bai na abin da ke gaba gare mu shine lahira abin da duk da ya lahira Allah shi ya tsara ma kalbon abin da ke bayan su shine mutum kenan wato shine duniya wala yuhituna ko bihi ilma kuma ba sa halitta ba sa kewayewa da ilimin da ke wajen Allah ma'ana ba duk abin da Allah yake da shi halitta suka sani ba dan ya zama haka ai ya zama an yi daidai kenan da ubangiji da bayi ko ya zama duk abin da Allah ya sani nasa kuma su ma halitta sun sani ba zai yi haka ba dole nan kalmomi damu da ka tada mu karasa tunjiyoyin mu kuma muna sake da gaya ma ko kuwa duka muna da mutum su zuwa wajen rufe wannan karatu namu da Allah ya kai mu ne sai kuma da sauran Allah ya san cika da kuma.
Fatan malam ya tsaye da lafiya.
Na.
Wannan yana tambaya ne a kan cewa kan wata Ramadani to an ce mishi an ga wata to amma bai yi an ga wata ba sai da azumi da yi na sajido wanda ya dire shi ya ce masa ya ga wata da ga wata da ga wata to malam ya wannan azumin su na baya da ya wuce yake
Na. An gaya masa an ga wata. Shi ne gamsu ba ko? Sai daga baya kuma wanda ya gamsu. Eh wanda ya yarda da shi da ya faɗa masa. Wannan ai dama yadda hadarin yake ciki ke. A taƙaice dai in ma kwana ɗaya ne mai azumin ba ta ɗauka ko kwana biyu duka ne bayan sallah ne biya su dole sannan kuma ga fara azumi sittin a kansa yana da ya sha ruwa cikin azumi ba ya sha ruwa a ramadana da gangan mutanen ma an biya musu ya kamata yau a ce an wuce wannan matsayi kuma su da yawa yadda ya kaɗa suke kure wanda ba su ɗaukan azumi su ce sai sun gani ai alisani a ƙa'ida ma ai kwana ɗaya ne saɓani kuma yadda annabi ya ce wata kwana ashirin da tara ne shi ne wata ya ce amma fa in gumma alaiku in an muku hazo an samu wato girgije a sama an ɓoye watan ba a gani ba to fa a timmu fa a timmul iddata salasiya au kama kala ya ce ku cika idaya ya zama watan talatin wani ya zama talatin ba ranar na talatin ko an gani ko ba a gani ba dama babu wata talatin da ɗaya musulunci to amma su har ga Allah yadda suke kure su wanda suke abin da babban kuren shi bayan na farko ba a ce maka lalle ka gani da idanka ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an ce gaya masa ya an ga wata yace wannan gini kai imani da Allah da ranar lahira ce eh kai imani da Allah da ranar lahira annabi ya sa Bilal ya kira sallah aka taru aka sanar cewa an ga watan azumi to farko dama kure ne ka ɗora akan cewa lalle ka gani da kanka babban kure ke na biyu babu wata mai talatin da ɗaya musulunci ballantana mai talatin da biyu ko ballantana ko mai talatin da uku wani sai ka samu kwana uku aka yi ana azumi sai ran da aka yi uku shi wani ɗauki ɗaya ya aka yi hudu da shi kuma ya yi ɗaya a rana ko ba a samu ba don girman Allah wanda bai yi ina yi ya wuce ma a ce jahilci in hauka ne ma aka kira ne wannan ma duk ya tabbata ya gyara ma mahukunci ai shi bayan da kalibi a kansa ta ina ne wata wata ne kwana talatin da uku ko bai kwana talatin da biyu wannan kwa hujja na hankali ba ke amma wani yau da sai an kwana uku ya ɗauka na biyu abin da har yanzu ko na uku bai zo musu izina ba so da yawa ran da aka kai watan ran da aka ce an ga wata kamar misali yau aka ce an ga wata domin muka tashi da azumi don Allah da dai gobe da ba kai ɗaya ba a ga watan nan ba ranar na biyu da a ganshi kuma na biyu nan da za a ganshi kai ni na ji ma ba ga an yi azumi a ce ran da aka kai dai ba ga wata ba da yawa ya ka samu ran ɗan ce yau an ga azumi an ga wata gobe aka yi ɗaya da yawa Allah ya kan gwada bayan Allah kuma da ka ga wannan wata kai ba ka ce ranar ya kama ba wannan ba shi ne ake kira alhilal ba jinjirin wata ba ranar ya kama ba kuma ka je ka tambayi masana wata za su gaya maka jinjirin wata ya kama ruwan farko ne ba ya kan mintoci kaza kamar yanzu zamanin mu na agogo ya ɓace rana na ɗan ne zama kwanan sa ɗaya kuma ta ga mintocin ya ƙaru shi na kace yawan an fito magariba da ka wasu yawa Allah ya kambana musu ɗan shi ya yi wasu mintoci za ka samu zuwa kafin a yi a shiga tarawih ya biya ɓace to wa shi gari kuma in ya fito za ka samu har an shiga tarawih yana sabila da ka wato mutanen ku ya kamata a wannan abuja na hankali ma in ka ɗauka kai ka san babba na ɗaya wani ranar da suke ɗauka wata ya yi karere a sama ka ya ga watan da rukun yake wannan watan shi ne kwanansa ɗaya haba Allah ya sa mu cika da imani ya aka muna kiran su musiya ta tsoron Allah musulunci haɗin kai yake so ko da kuma shugabannin nan ƙarya suka yi a bar musu haƙƙi na kansu yasa kuma kudin musulunci kar ya zamo ana samun rabuwar kayi shi yasa ma aka ɗora kan cewa idan har an dole mutum ya faɗa ma shugaba a garin su mahakim shi hakimi shi ne sana shi mahakim kuma ya yi interview da mutane ka tabbata ka ga wata kamar da ne ce ka yi imani da Allah ya da bare ai malamai sun ce ba kowane sharholiya ne da zoci an gauta yanzu dan giya ne zoci ya gauta ne a saurare shi ko dan kwaya ko barawo ba ka saurare shi ba ya da san wannan ko me ma da iya faɗa dan kwaya sha kwaya sun zama sai wa ne ya ce wallahi ya gauta sa ko ya samu mutum adali a cikin Allah ya samu cika riba na
ya halatta wani wanda ba shi ba mijinta ba shigo tsakanin aurensu misali daga sawa ana yin ana yin abu ko kuma in dace abinci a kaddai ko kuma a in dace abin da ce ba za a yi ba shi dai kamar yake wurin dinta kamar auren su ke to ya halatta kuma ba da yawon mutum da ba ya halatta wannan mutum ya shiga tsakanin su da mutum ko kuma a ina da wani kawai da yawon
a wannan kowa sani a fili yake an ce ba miji ta ce ba mijinta ba ba ita ma da take masa biyayya ita ne mai yake ko ba haka ba in kuma mutum ne yake bin ra'ayinsa to wannan yana da kyau da kai kun magabata a masa magana ya kamata in yana son ra'ayinsa duk ya gaya mata ba wani ya canja masa ya da ba zaman sa take wannan abu da yake shi ma kuma yin haka yaji tsoron Allah ya daina ya da haram yake aikatawa Allah ya sa mu cikin ruwa
Thank you.
Allah ya masu neman addu'a Allah ya biya musu bukata suna alkhairi kuma Allah ya biya mana kuma gode da addu'o'i da suka mana wanda suka ci Allah sa gama lafiya su ma Allah ya sa su gama lafiya Amin.
Ah, na shi ma mai neman magana kan neman albarka amma neman albarkan annabi ba sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce ba a neman albarka ƙarya yake yi. yawa ya tashi neman aure ko neman wani abu na alfarma ya gani ai alfarma ma na ce amma alfarma ai shine albarka ko yara haka duk wanda kaga suna wannan magana wai mutum bare ce dan albarkan annabi wai shirka ne kana da wannan wata irin shirka ne kawai ka ce na albarka annabi ko shirka ko su ke gani Allah ya sa mu cika da imani mu dai mun ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu da shi mun ga irin yadda suke neman albarkan annabi kamar me kamar yadda ruwan alola na annabi suna tarewa suna shafa a cikin sunan ba albarka ba yadda ruwa bukari wanda imam kaji ya yi ka a cikin ashaba cewa annabi suna alaihi wasallam ya kasance baya taki taki ba sai sahabi ya tare hannunsa ya mulka fuskarsa mai je gida matarsa tana cewa yau wani irin turare ne kasa tana sake ma kallonsa tana cewa ban taba ganin kanun kyau irin da yawa a kin annan muhammadu na a sai ne ba za su guba mai da yawa nan ba neman albarka ba ne sannan idan ka duba hadisin nan da aka rawaita daga safiya bintu majara'a ta ce abu mahzura abu mahzura yana daga cikin ladanai masu kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya kasance na da wani gashi a goshinsa ta ce idan ya zauna sai ya sake gashin ta gabansa a san laraba ne wani gashi ya ce har sai gashin ta kai kan ƙasa sai suka ce masa "Ah, me yasa ba za ka yanke wannan gashin ba ya abu mahzura sai ya ce inna rasulan laki masa ala ya biyaji lam akun ahluka hatta amuta ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya taɓa sa hannu ya shafi wannan gashin goshi na ɗin ya ce su gaya da aka bare taɓa askewa ba har da mutu lala nan ba neman tabariki ba ne gashi ne a kansa annabi ya taɓa idan yake wannan gashin ai yanke gashin da annabi ya taba ko ya ce har ya mutu bare yake amma in ya zauna gashin ya tazo haka kuma imamun tabarai shi ya rauci wannan hadisi haka kuma bai mace kawai zawai ma ya rauci wannan hadisi sannan wato akwai wasu bin akwa sahabi ne shi kuma gaisawa ne ya taɓa yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya taba zuwa gaishe da wani tabi bai da lafiya da ya zo ko ya gaishe na kwance sai yake ce masa sai shi tabi ka yake ce mawasu ɗin da Allah hannunka nan ka tabbata ka taba gaisawa da annabi sai ce masa ƙwarai kuwa sai ce da Allah ba ni ta sai ko ya miƙa masa hannu ya dinga shafan hannun ya dinga shafan hannun hannun wasu ba hannun da ta taba hannun manzan Allah sai ce a ranar kiyama kamun sai da na taba hannun ka hannun ka kuma ta taba hannun manzan Allah dan Allah da neman albarka ne ko ba albarka su gina da aka yin wannan albarka aka dinga kawo shi yana da yawa malamai suka ce kai me yasa ne sai na umar da bai rufu ya ce yana neman ai tura a je a nemi izini a gurin sai da Aisha a masa izini yana so a sashi a gefen annabi ce me yasa suka ce neman albarka ne yana so ya zauna kusa da yadda annabi yake kwance bai alaka wanda ka tana magana neman albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya nan rashin sanin me ya darajar annabi a takaice ga shi lokaci bai kai ma mun ƙara ta bayanai akan bayani da muke na kasuwa da ruwa ba amma dai yana da kyau wani ɗan kasuwa da ya kokari ya san abin da akwai tafadili a cikinsa akwai abin da babu kamar da san rubar fadili da rubar nasari kowa kuma malamai sun ce mutum ya zo shagon kama ya ce ba ni canji ka karɓi kuɗin ka ce zaga ta can ka karɓa rubar da da annaba hannu da hannu ya ce shi ne abin da ake so 'yan kasuwa su fahimta kuma bari ne zo da tinkiya na aike ga naman saniya a ce wai tinkiya ya na ba da tsoka biyu ta a ban naman saniya tsoka da riba ne wato yana da kyau da wannan ce muka faɗa ya kamata 'yan kasuwa su san abin da yake zawatin jinsi da zawatin ajinasi akwai abubuwan da suke da jinsosi da bambanci a jinsinsu akwai kuma abin da jinsi ɗaya ne yanzu kamar annabi ya ce duk abin da ke kafa hudu duk abin da ya kafa hudu jinsi ɗaya ne da saniya da akuya da tinkiya da rago da nene ɗaya rago ne duk ɗaya ne bari ba za ka taɓa ɗaukar tsoka ɗaya na saniya ka bayar a baka kuma tsoka biyu na tinkiya ba ruwa ne sai dai ana ganin san ya fi tinkiyan kiyayuwa to a sayi namansa daban ita ma a sai nata daban kamar dabbobin ruwa duk jinsu su ɗaya ne an gane akwai ruwan na abubuwan jinsosu su ɗaya ne jinsosu bare in ɗauko gero da masara ka ce to tun da ana ganin ai masara kamar ya fi gero ɗan daraja ko ko kuma ko gero ne ya fi shi da dai masara ne ya fi irin wannan daraja to bare ya ce wai in ba da mudun gero mudu ɗaya da rabi sai na ba da mudu ɗaya da rabi a ba ni kuma masara mudu ɗaya ba wannan ruwa ne an gane to yana da kyau abin da kuke kira in kasuwa yi kokari a sani ke duk mutum yana zuwa ba ni canji sai ka ɗauko canjin ko da haka kama tebur sai ka ɗauko canjin ka miƙa masa ka ɗauka an gane haka kuma ya baka kuɗin kaya na baka kuɗin calbin nan ban baka cal ban karɓi calbin ba baka bani kuɗin ba ruba ne ni ma in saya ban baka kuɗin ban ce ajiye mun ruba ne sabiya da akwai abinda musulunci yake nema kar a yi kwaruwa ka gane in na sayar maka baka ban kuɗin ba ka kware ni idan wani ne zuwa saya ba hali na sayar amma ka ban kuɗin ba ba shakka la'alla kuma ka tama bara ka dawo ba in baka ban kuɗin ba ka gane shi sa musulunci ya ce yadda biyadin hannu da hannu almilu bil mili haka annabi ya ce gishiri da gishiri yadda biyadin biyadin hannu da hannu ka bayar ba ni man da baka gishiri jimalan baushi lokaci ya riya abun nan muna godiya a kusa wanda sun kama da ziyara daga tashin mai alewa akwai malam muhammad akwai malam abu akwai malam isa akwai malam abdulmumi allah wani ya saka musu a kai akwai malam umar taguwaya kamar da yin agaji wanda iyalinsa ɗazun na kuna masa jaje da harkar agaji na riyala ɗazun nan iska da ya taso iyalinsa wato jini ya faɗo musu za ka ma haliyar suna asibiti kuma kullum da shi muke tafsirin nan daga ran baranda الله يعين مسلم الله يعين مسلم بركة النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الباقي الخاتم وعلى آله حق كل يوم بلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين